jalalallah ba sa lura da girman Allah wa haifata da kwarjininsa walau aka da a ce sun gane sun fahimci wannan sun hankalci wannan ma sa ga humul istihza'u da izgilin bai yi ba gare su sa ga asali ma sa ga lahumul istihza'u ne sai aka yi nasabar ala tawassul aka shafe harafin jarra ma sa ga humul istiza da izgilin bai yi ba gare su da ba ba za su iya yin izgilin nan ba shi yasa kuma yawa yanzu akan samu kama da irin wannan wanda yake musulmin ne yana tutiyar musulunci yana tutiyar shi iyaye da kakanni musulmin ne amma kuma ya ringa daukar lamarin sallah kamar wasa yana daga irin daukar lamarin sallar wasa a samu mutum musulmi ne gashi ana sallah jami'i amma shi yana tsaye a wajen yana wata hirarsa yana daga murya yana yana komi wanda bai damu da masu sallan nan ba wa suka fuskanta waye ya fuskance su an faɗa duk wanda yake ya fara sallah Allah ne a gabansa ne sallah da Allah yake asiri kai yanzu ko da DPO ake magana karshen da ba za ka iya zuwa gaban wajen kana irin wannan ba za ka je wajen ne da shayi eh wanda bai wuce yanzu yanzu nan a tube shi ko a halaka to amma ana magana da Allah kuma an ce Allah yana waje amma kuma ka ce za ka yi warge kana maganganu cewa ba ka san ai sallah ta zama ai ga magari tun yaushe ake ganin sallah abin da yake damun jama'a kenan da yawa tun yaushe ne ake sallah ai sallah ta zama wani gama gari ina lamarin Allah ai ya wuce a ce ya zamo gama gari sallan nan babba a bace duk inda aka samu ana yin a ga girman wajen a ga girman masu yin sallan nan ba daidai ba ne a tsaya ana maganganu ana daga murya wai an lakana wa mutane cewa ai suna da yanci wani babban shari da aka dora mutane a kai a yau shine a dora bawa yi taɓanna da sunan wai ai yana da yanci shi mai sallah ba yana da nasa yancin na shi yasa ake sallah kai ma da za ka yi surutu kana da naka yancin in ma waka ce za ka sa to ai kana da naka yancin an dora mutane akan wata tarbiyya mummuna wadda kawai karshen ta halakar da bawa a kokari ake kawai aga an halakar da mutane shi yasa ba daidai bane ba daidai bane haka wani zawara da wannan ne yasa ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sance in an kiran sallah sai a ga halin sa gaba daya ya sauya sashin sabai yace kai ka ce bai san mu ba ba mu san shi ba kamar bai san mu ba ba mu san shi ba sai da na ali karamallah wata huwa rari aro ya kasance in ya ji kiran sallah sai a ga kamar sadu ta sauya wannan narko ya dage zasa bisa duka wanda yake gogayya da dariya wasu baba ko sabubban dariyan a sallah wannan ne abu hanifa wannan ne sa abu hanifa ɗaya daga cikin shugabanni musaidai wanda ake cewa ma aikin mutane inda a fiƙo ne to iyalin abu hanifa ne kowa ya zo ne magana fiƙo ne to akushin abu hanifa yake ɗiba a akushin abu hanifa yake ɗiba to shi abu hanifa ya sanya dariya a sallah wasalati cewa yana cikin abin da yake bata alwala yake bata sallah a wajen so ne dare a sallah ba wai sallah ce kawai ta baci ba alwalar sa ma ta baci amma wani sa daga malamai kamar imam malik radiyallahu ta'ala anhu da almajirin sa shafi da almajirin sa imam ahmad duk wannan shugabannin sun sanya dariya a sallah daga abin da ke bata sallah kadai ba ce alwala ta warware ba wala bika haka hatin sallah ko la bika haka hatin sallah ba ta warwarewa da sababin kyakya dariya fi salati a sallah lam yukaffiru fa'ilahu abin da yasa malaman nan ba ce wanda ya dariya a sallah ba ma ya kafirta hakikatan dan ba mai izgili bane da lamarin Allah a hakika idan ko yana dariya ne dan raina lamarin Allah to wannan ya zama kafiri daga muwar malamai ya shiga a cikin baki ɗayan kafirai yadda duk kafiri yake kafiri to shi ma kafiri ne ya zama kafiri shi yasa a girmama sha'airun lai duk wani alama na addini musulmi ya je wajen ya ji nauyin wannan abu a samu musulmi yana wasanni inda yake ake tsaye da wani abu na addinin Allah ai ba daidai bane ba daidai bane kwarai abin yanzu yayi yawa kwarai wani lokacin ma sai ya zama mata ne ma za su a kofa masallaci ko a jikin kadanga masallacin suna maganganun su da daga murya a san su a san cewa ai sun zo sun isa kuma sun isa an ce suna da yanci wal iyazu billahi ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai to wannan zala a ta sauka lamma qala yahudu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yahuda suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bi man tu'minu min rasul kai da wa kai imani daga cikin manzanni ta kala sai manzo Allah ya ce billahi wa ma unzila ilaina mun yi imani ne da Allah da abin da aka saukar gare mu al'ayata karanta aya har karshen ta wannan ma zakara Isa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi Isa kalu suka ce la na alamu dinan sharran min dinikum wai ba su taɓa sanin wani addini ba wanda yake ya fi lalacewa wai daga addinin da musulmi suke kai a matsayin annabi an yadda da annabi isa a matsayin annabi da can tsakanin yahudu da nasara gaba ce mai tsanani ba gaba kamar ta saboda yahudawa ba wanda suka fi so kana ma irin nasara cewa ai annabin su ma asali wani matsayi ne da shi mummuna ai ba dan halal bane ai ta wata hanya banna ne ya samu shi yasa suke ba wanda suka furenawa irin nasara amma yanzu da lamari ya zo karshe shine ya zamo da yahudu da nasara duk sun haɗa kai akan musulmi yadda dama manzo Allah yana faɗa a hadisi ingantacce cewa za a samu wakati da duk al'ummu ma za su haɗa kai akan ku masu gaba ma da juna sai sun dawo sun haɗa kai ba akan komai ba akan ku siyage ku ko musulmi shi yasa aka koma yahudawan da nasara duk sun haɗa kai amma haɗa kansu akan me akan yaga musulmi to kul to sai wannan aya ta sauka قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون شيني رسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا قوة إن ديك أنبا سلتافي تنكا فمبينا مسلنشي يهودا وانا أكيني هل تنكبونا akwai abin da kuke musu daga gare mu akwai wani abu da muka yi wanda za ku iya cewa laifi ne a wajen ku illa ana manna billahi in banda cewa mu mun yi imani da Allah mun yadda da Allah subhanahu wata'ala wa ma unzila ilaina mun yadda da abinda Allah ya saukar gare mu shine Qur'ani mun yadda da Qur'ani ko ko ba ku yadda da Qur'ani ba ko kun ce kun yadda da Allah amma sai ku ce ba ku yadda da Qur'ani ba wa ma unzila min qabl mu mun yi imani ko da dukkan wani littafi da Allah ya saukar kafin saukar da Qur'ani ilal anbiya zuwa annabawa shi yasa mun yi imani da Injila mun yi imanin da manzon da aka saukar da injila zuwa gare shi shine annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam to wannan shine laifin mu a wajen ku ba mu da wani laifi da za ku ce kun kama mun ba wannan ba abin da yake kamata ai ai a girmama mu a kansa tunda mu mun zo da gaskata kowa daga dukkan annabawan Allah ba wani a cikin annabawan Allah da muke musu ko muke renawa gaba daya so da gaskatawa da yadda da dukkan littattafan Allah ko da dai yadda aka faɗa a baya duk wani littafi Qur'ani shaida ne a kansa shi yasa ba wani littafi da za a ɗauka a yau a ce za a yi aiki da abin da yake cikin sa sai Qur'ani kadai abin da ya dace da Qur'ani a ko ina ma yazo to abin aiki ne da shi abin da duk bai dace da Qur'ani ba to a kowane littafi ma yazo abin jinginewa ne aiki da shi ya ƙare an gama aiki da shi yanzu sai qur'ani wa anzalna alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wa muhaiminan alayhi wa anna aktharakum kuma saboda cewa mafiya yawan ku fasu kuna kangararru ne ba su yadda da haka ba alfin ala an amanna wato adafi ne bisa an amanna in an tafi bisa kira an fatahar alhamzar an na dai wa anna aksarakum wanda akan haka duk makarantar nan bakwai suke duk kirawo innan guda bakwai wa anna aksarakum fasikuna amma akwai kira'a shazza wato wanda yake ta fita daga wannan cewa wa inna aksarakum fasikuna ya zamo isti'nafi ne kenan hakika kan mafiya yawan ku kangararru ne almana abinda ake nufi ma tun turuna illa imanana ba abinda kuke mana musu wato ba abinda za ku ce ai mun muku laifi da shi sai ko ku ce mun yi imani wa muhalafata ku da cewa mun saba da ku fi adami kabuli yanda ko ku imanin ba ku karbi imanin ba kun yi imani da Allah kun yi imani da Annabi Musa kun yi imani da Taura amma a ce kun yi imani da Annabi Isa ku ce a'a kun yi imani da Injila ba ku yadda ba kun yi imani da Qur'ani shi ma ba ku yadda da shi ba kun yi imani da manzon da aka saukar Qur'ani sallallahu alaihi wa sallama ku ce shi ma ba ku yadda ba al-mu'abbad anhu bil fisqi wanda aka bayyana wannan rashin karbar da cewa kangara ce tunda Allah ce kai imani da kaza ka ce kai baka yadda ba akwai kangarar da tafi wannan a allazimi an wannan yake ya lazimta ne daga gare shi shi yasa an saki lazimi ne ana nufin malzumi shi yasa majazi ne mursali walaysa za min ma yunkaru irin wannan ba abu bane wanda ya dace a ce za a yi inkarin sa ai abu ne ma wanda wanda ya shi yabansa za a shi yasa wannan ya kushi kamar abin da malaman balaga suke kira takidul madhi bima yushbihu zamma takidul madhi bima yushbihu zamma to
قل قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل جنيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ننبئكم كنا تؤم فدعمكم وخبركم in ba ku labarin sharrin min zalika da wanda yake ya fi lalacewa daga ma'abuta wannan allazi ta yi nuna abinda kuke ki masu watan makoma sawaban lada bi ma'ana da za ana nufin sakayya wajen Allah kuna son ku san wanda sakamakon da zai samu wajen Allah ya fi na kowa lalacewa to ba za mu faɗa muku shi ko man la'anahu Allah shine wanda Allah ya la'anta abadahu an rahmati ya nisanta shi daga rahama ya nisanta shi daga rahamarsa wa ghariba alai ya nufin azaba gare shi in ta kama minhu ya nufin azaba gare shi ala sabilil abadi azaba wadda take ko abaddan wamarwa waja'ala minhumul qiradata ya sanya birrai a cikin su ya zama cikin su akwai waɗanda suke birrai aka mai da su birrai wala hanazira aka mai da su alhinzirai bil mas da shafewa suna mutane amma aka mai da su murai aka mai da su alhinzir faj'ala shababahum qiradatan wa bashayahum anazira aka sanya samarin su suka koma birai aka sanya dattijan su kuma suka koma alade wa abada dagut wanda suka bauta wa gumkai wa abada dagut wato wa man abada daguta da kuma wanda yake suka bauta wa gunki a shaidan shaidan bidati da biyayya gare shi takaddama ya gabata gare mu a baya annahu wato ahadu tafasira fi dagut ɗaya ne daga cikin fassarori da aka ruwaito a kalmar dagut wara'a fi minhum ma'ana man da aka ce minhu ba a ce minhu ba an lura da an kula da ma'anar man ne dan ma'anar man jami amma lafazinta ifrad a ma'ana ita jami ce amma a lafazi mufrad wa fi ma qablahu lafzaha an kula da lafazinta a baya da aka ce wa la'anahu ba a ce la'anahum ba wa gariba alaihi ba a ce alaihim ba to anan dai an kula da lafazin ne su waye masu wannan sifa wa humul yahudu su ne yahudawa وفي قراءة برم باء أبدا أو قراءة وأبدا وأبدا الداغوت لما سبوا تبماك أبدا جمعين وإرافته لكما رافع شيء wato aka rafa shi ila ma ba da zuwa abin da yake bayansa shine daguti dagutin sai ya zama murafi ilaihi majruri ne da kasar wato shi abdu jami'in sa ya kai guda 20 abdu jami'in da ake masa ya kai iri 20 ɗaya daga ciki shine wannan abuda abuda dagut to wato ismu jami'in li abdi sunan jami'i ne ga abdu wa nasbuhu bil arbi ala al qirada da aka masa nasba aka ce abada abada wato ya abuda da aka ce abuda ya zama adafi ne akan kiradata an sanya masu bautar gunki amma kamar kira'a mu abada dagut wato ya zama abada din kamar fi'ili ne kuma ya zo ya bautawa shaidan ya bi tsarin shaidan ya a nan da wato akwai kira'o'i daban-daban da yawa a nan wajen wanda wasu a cikin su sabi'iye ne wasu kuma ba sabi'iye ba to ita wannan dai kira'a ruwa abu da daguti kira'a ce ta hamzatu kira'a ce ta hamzatu ibn zayyat al-asadi makaranci babba daga cikin makarantan kufa wato wanda ya wafati hijira ta 156 to ula'ika masu wannan sifa wanda Allah ya la'anta ya nisanta shi daga rahama ya fishi da shi aka kisfe shi to sharrun makana sun fi kowa mummunan matsayi domin matsayin nasu ina ne wuta makanan din tamizi ne muhawwali anil fa'il لأن daga mubtada ulaika makanuhum shauru makane wannan matsayin su shine mafi lalacewar matsayi لأن مأواهم جهة النار لما قوم السوطة makomarsu wuta wa'arallu su suka fi bacewa an sawa isabi daga hanya madaidaiciya suka fi bacewa hanya madaidaiciya ɗariƙin yariƙil haƙi hanya wadda take gaskiya wasu sawa'i alwasadu asalin sawa'u yana nufin tsakiya wa zikiru sharru wa arallu da aka faɗi sharru aka ce sharru makanan wa arallu fi muqabalin kaule dan a dauranta wannan magana ne da maganar yahuda wannan da suka ce la na alamu shadinan sharra min dinikum wanda san wani addini ba wanda yake ya fi lalacewa fiye da addinin musulmi aka ce a'a ai ku ne lalacewa babba take jiran ku inda wanda makomasu ta fi lalacewa fiye da makomar kowa ai wannan shine ya lalace mummunan lalacewa to wai za ja'ukum وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم idan yahuda wannan ai munafiqul yahudi munafiqan yahudawa suka zo muku alidabulin nabi fa jamahu litta'zimi wato ma'ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ja'ukum a maimakon a ce ja'uka dan a nuna girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala yana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ringa zuwa da magana ta girmamawa da a nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan koyarwa ce babba ga waɗanda suke daga baya shi yasa in dai za a yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam to a girmama shi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'arikum ba'ara kan kuma yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke magana da juna a'a in za ku yi magana da annabi ku girmama shi ku girmama shi Allah ma da yayi shi ya ba shi komai to amma ko shi zai magana da shi magana yake zuwa da ita ta girmamawa to ballanta na ku ballanta na ku kana kenan shi yasa daga nan ne masu ganowa suka gano cewa ashe ko a wajen salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a girmama shi daidai ne ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an yi daidai ba a ce to ai ruwaya ina ta zo da haka ai ta zo da hakan a wani wajen ba annabi ya ce ana sayyidu waladi adama ba ko bai faɗi haka ba eh ko haka kuma an su an su da masu manzannin da ba su kai kamar sa ba da cewa sayyidan wa sayyidan wa hasura eh to dan an so Allah dan ce sayyidina ai daidai ne tunda ya ce ana sayyidu waladi adama kuma koyi ne aiwatarwa ne ga ayat da take faɗa la tajalu du'a'ar rasul da kuma irin yadda ubangiji yake nuna mana yadda yake tare annabi sallallahu alaihi wasallam da magana ta girmamawa aw lahu wa man indahu min almu'minin ko ku da aka ce ja'ukum ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da shi daga mummune fal jam'u zahiru in an da fusa wannan fasara to a kawo jam'i lamirin jam'i daidai ne a fili ne to idan munafikan da Yahudawa suka zo gare ku qalu amanna wanda a yanzu sun samu magada da yawa ko mabiya da yawa eh an samu munafikan da yawa wanda za su zo wajen musulmi su fi kowa nuna imani amma kuma ana rabuwa da wajen musulmin sai a shiga wani kuma aiki daban a shiga yi wa musuluncin da imanin munafik a shiga bin tsare-tsaren da za su jawo ta wayar addini ko ta wayar masu min addini amma ko san da aka zo wajen masu addinin an fi kowa da awacewa akan addinin ake wakan sai su ce da ku amanna ai sun ba da gaskiya sun yadda da addinin nan wakan da hannun sulkuri alhali san da suka shigo gare ku sun shigo ne ilaikum gare ku mutalabbisi na bilkubri alhali suna masu cuɗanya da kafirci wa mu karha da kuma su dinnan shigowar da suka yi wajen ku bata amfane su da komai ba saboda rashin imani a zuciyarsu wanda yake mummuni in ya haɗu da dan uwansa ma mummuni ƙara imani yake ballan ta ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya je wajen wani wanda yake tsayawa ko yake tafiya alaka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai kira ga Allah waje inda za a karanta Qur'ani mumini duk sanda aka karanta masa ayoyin Allah imaninsa karuwa yake وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ما تليت عليه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أما سوى أنهم ba haka suke ba ba imanin shi yasa inda suka shiga kafirai wa hum kar hana jubi hakika su kuma sun fito da kafirci min inda kuma sun fito daga wajen kuma talafisi na da suna masu cuɗanya da kafircin wala minu ba su imani ba shi yasa ko ayoyi suka je to jin ayoyin nan sai dai kara musu dauda tare da daudar da suke da ita a baya wa amma allazina fi qulubihim maradun fa zadatuhum risan ila risihim wa matu wa hum kafiruna kuma irin wannan magana da ake faɗa lalle ta zamo matashiya ko faɗakarwa ga dukkan musulmi na hakika magwadar imani ko ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a gwada imani shine ya zuciya take zamowa lokacin da ta ji ƙur'ani da kuma halin da take ganin kanta bayan an gama karanta mata ƙur'anin nan da wanda duk yake mumini na hakika to yanda Allah ya faɗa ba makawa in ya ji ƙur'ani sai imaninsa ya ƙaru amma duk mutumin da zai zamo lokacin da ake karanta ƙur'ani da sanda aka fara karatun da an gama imaninsa duk yana waje ɗaya to ya koma ya tunani imanin nan nasa ko anya ko na hakika ne in dai na hakika ne to lalle fa zai karu dan magana Allah gaskiya ce ba ta tashi amma in ya zama ya ga bai karun ba to lalle ya koma bincike imanin nasa anya ko imanin ba dan jabu ya dauka ba ko ba mataccen imani bane matacciyar waya ita ce ko an hada ta da wuta ba ta kawowa ko sai zama bata kawo bata kama ba amma wadda take da ranta kaga in ta haɗu za ta ka za ta nuna cewa lalle kam wani abu ya shigo ta lalle wani abu ya shigo ta wallahu alam ubangiji masani ne bi ma kanu yaktumun da irin abin da suke boyewa minan nifaqi na daga munafinci wata ra ta tsira min وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون kaga da yawa daga cikin yahudawan nan yusari'una suna gaggawa ayyabuna sari'a suna fadawa da gaggawa fil ismi a cikin ƙarya ba abin da suke so irin ƙarya sai yasa sun fito da hanyoyin ƙarya ma iri daban-daban wal udwan da zalunci ya za a zalunci wani abin da yake da shi a waye gari ba shi da shi sai su ne suke da shi wasilin musu da cin su haram kan rusha kamar karɓar rashawa karɓar cin hanci ana cewa rusha ko risha wato rushuwatu ko rishuwatu in an ce rusha to jam'in rushuwatu ne in an ce risha kuma jam'in rishuwatu ne karɓar rashawa yahudawa su suka bullo wa mutane da yawa mu'amaloli da suke bayuwa zuwa haram zuwa cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba wanda wajibi ne koyaushe musulmi ke kokarin fita daga irin waɗannan mu'amalolin domin an faɗa cewa kullu lahamin na bata da sote fannaru auladi duk wani nama da ya tsira da haramun dukiyar da yake haramin ce to wannan naman ai wuta ce makomasa wuta ita tafi cancanta da shi wani ake faɗa cewa kul ma shi ita da mislahu ta amal ka ci duk abin da kake so ka sani irin abin da ka ci haka za ka yi aiki kar ka taɓa ɗauka za ka ci haram amma wata za ka yi aiki na kirki haba in ya zama jikinka haram ne ya cika ai ko ka tashi za ka yi aikin kirkin kasala ma za ta kama ka ka kasa yin aikin na kirki kamar yadda wanda ya aiki ya ci halal wanda ya kokari ya zama abincinsa halal to ko ya tashi zai aikin mummuna wannan abincin na halal da ya gaure jikinsa zai hana shi daga wannan aikin na haram shi yasa kullum ma shi ita fa mislahu ta'amalu nabi sama kanu ya amaluna kai irin ayyuka na yahuda wannan munin su ya kai inda ya kai abin da suke aikatawa amaluhum haza shine wannan aikin nasu munin ya kai inda ya kai
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون laula ilhahu rabbaniyuna me ya hada wanda suke na Allah a cikin su su hana su wal ahbaru da malaman su me zai hana minhum malamai daga cikin su su hana su an kaula himul islam daga maganganun nan na ƙarya da suke yadawa alkaziba maganganu na ƙarya wa aka da himu suta da cin haram da suke yi me zai hana su hana su daga cin haram nabi ta baka nusu na kai wannan aiki nasu yayi muni amfanin ake an samu masani a cikin al'umma shine a ce masanin nan ya tsaya tsayin daka wajen ya ga ya juyo da al'ummar akan ayyukan da suke yaddado wajen Allah me amfanin a ce malamai sun yadu baza-baza amma kuma ayyuka munana sun yawa ina malaman ina malaman suke ai ya zamo kenan to me amfanin samun su ai kamar irin yadda muke ne a yanzu abin ba da yawa da da muke da su ma ba mu da masanansu amma yanzu mun samu masanansu amma babu su inda ba malaman gyada ba jami'a ba ba malaman koyar da ba ba ba malaman koyar da noma gaba ɗaya da Allah in aka yi bincike a Kano gaba ɗaya ba profesa na noma ko amma yanzu an samu rufusoshin da yawa amma noman kuma ya ja baya duk Allah ya ake samun haka ko an samu makarantu na Qur'ani amma ai da yawa sun karu amma aiki da Qur'anin ya ragu to me amfanin samun irin wannan masana amfanin samun masana dai a cikin al'umma shine a ga ilimin nasu ya bayyana har ya zamo al'umma ta moru wannan ilimin sawa'un ilimin na duniya ne ko na lahir amma mu abin namu sai ya zamo wata irin tafiya yake ana ƙara samun ilimin amma ina amfanin ilimin babu Ah, kaga abin ya zama wani iri don a ƙara kula da noman har musamman ma cewa kai ba za a yi jami'a ma ta noma eh wanda yake kawai wai don a kula da noman amma kullum kuma abin ƙara komawa baya yake duk duniya ana ci gaba a irin wannan bangarorin eh inda yake eh, guntun fili amma sai a yi noma mai yawa saboda hanyoyin da aka samu na ilimi akan tafi da noma amma mu inda yake katon jeji ma sai ka samu ba abin da ake eh, ba a iya samun komai amma ga masu ilimin ana biyan su kuɗi mankudai akan cewa suna da wannan ilimin amma ina ilimin nasu a cikin al'umma in da can san da ba mu da kwararrun likitoci namu sai dai a aro mana amma kula da lafiyar hata ta fita yanzu to me ya kawo da haka ne ne duk lamarin namu yake haka me ya hana me ya hana a ce likitocin nan da suke namu samuwar su ya zamo ingancin wato kula da lafiyar a cikin mu ya karu fiye da baya kai da bisa ma kanu ya sana'una irin wannan aiki ai yayi muni yayi muni wato wato wafi abbara fi janibil awami can da aka ce labisa ma kanu ya amalu ana magana ne da ammawa to sai aka kawo ya amalu na aikatawa aka kare ayar da shi a nan kuwa wannan ayar ita ana magana ne da malamai ana magana ne da wanda suke masana wa fi janibil ulama'i bi yasna'una aka kawo yasna'una inda ake magana akan malamai li'anna sun'a ablagu min al-amal dan sun'u wato gwaninta ya fi daga zarar aiki ba dukkan aiki ne aka yi gwaninta a cikinsa ba in an ce sana'a ana nufin ya yi gwaninta gwaninta sun aiki wanda yake dauke da gwaninta kamar sun Allah lazi askana kulla shay eh aiki ne na gwaninta na Allah wanda yake ya kyautata komai fiye da yadda duk wani mai gwaninta ko mai an yana da gwaninta zai kyautata to da aka zo magana akan malaman sai aka ce yasnauna domin shi aiki ne tare da gwaninta shi yasa su waɗanda suke masana malamai aka zarge su mafi isa matukar zargi duk wata aya da ta zo a game da lamarin kafirai to ita tana jin gezarta bisa ma saban Allah a cikin mummune kar ka dauka ai wannan ayar ta kafirai ce kai mummune ne eh eh in aikin naka kana mummune kama da aikin kafirai to har kai har da kai aya take magana ana faɗar misalan a bar ha'inci to kana musulmi aka same ka mai ha'inci duk wata aya da ta zo akan zargin kafirai masu ha'inci to kai ma fa ta hada hakan ana kana musulmi baka cika alkawari an magana akan kafirai ba sa cika alkawari to ka sani wannan ayar ta jage zarta a kanka shi yasa a dawo a gyara ɗabi'a a dawo a kyautata mu'amala ka ɗauka cewa zarar da awon musulunci ko zarar da awar imani zai wadatar ina laysa bi amaniyi kum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi wala yajillahu min dunillahi waliyan wala nasira ba cika baki ba ba kuma da'awa ba cewa ai ni wane ne ni kaza ne ni yaye da kakanni duk musulmi ne ka ce wannan ya wadatar da kai irin a'a a tsaya a kyakkyawan aiki a nuna musulunci a aiwace ba daidai bane kana faɗin musulmi ne amma a samu ayyukanka na wancan ne ina musulunci kalam da abbasin shi yasa abdullahi da abbasin yace wannan ita ce mafi tsananin aya da ta zo a qur'ani yana nufin a haƙƙin wanda suke malamai malami yana nan ana ayyukan banna to me amfanin ilimin su me amfanin ilimin sa sai dai a ta zuwa gaishe shi ko wani abu a ai an ba shi ilimin ne dan rayuwa ta gyaru shi yasa mutuka ana ayyukan banna ko ba shi yake ba ya sani da na sanai shi yasa imam malik yake faɗa cewa na samu labari cewa malamai tambayar da ake musu ranar alkiyama irin tambayar da ake wa manzanni ne balagani annal ulama a yus'aluna yawmal qiyamati amma tus'alu anhu al anbiya na samu labarin haka shi yasa lalle lalle a tsaya tsayin daka a ga an sauya alƙiblar al'umma abinda duk ake ba daidai ba a tabbatar al'umma sun bari ko ba su bari gaba ɗaya ba amma sun rage in ba haka ba kullum a ce za a bude makaranta kullum a ce za a yi sauka kullum a ce za a yi kaza amma ina aiwatarwa sai ya zama duk wannan ƙara kawo hujja ake duk wannan ƙara kawo hujja ake akai alƙur'anu hujjatul laka wa alayka an yaye dubban masana qur'ani amma aikin da qur'anin ya gagara to rahab yace ni ina ganin ba wata aya da take mata ban tsoro a qur'ani fiye da wannan aya laula an hahum rabbani wa inna wala habaru an qawli musu aksai musut to wa qalat al yahud
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أراد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود يهودا وسكتي ولما رويق عليه lokacin da aka kunkata musu bisa ta bihimin nabiya sallallahu alaihi wasallam da karyata wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an kano a karan nasu mala bayan da can sun fi kowa yawan dukiya amma da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sai talauci kuma ya buwaye su wanda irin wannan fadakarwa ce ta Allah a gare su domin ka saba wa Allah a nuna ma tun a nan duniya to ana son a fadakar da kai amma a ce ka saba wa Allah tare da ka saba wa Allah kuma a ƙara ma budi abinda kake so ka samu duk abinda kake so kana ka zama shi kake samu gashi ko kana saba wa Allah to wannan kuma ka shiga wani mummunan matsayi ka shiga cikin istidraj wallazina kafaru sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wannan ka shiga istiraji mummuna shi yasa bawa ko mama ya zamo ana fadakar da shi da ce an kyale shi sakaka yabullahi da suka ce wai hannun Allah magalolatu abad damkewa ce makaburatun an idrari rizki alaina wai ya damke ta daga saka arziki gare su ka naurihi anil buhul suna kinaya ne daga wannan daga rowa suna so su ce wai Allah ya swanta da sufan rowa sai suka kawo wannan ta'ala Allahu an zalika ubangiji ya daukaka daga a ce ya swantu da sufan rowa ai tanazzaha subhanahu ubangiji ya tsarkaka amma sahobi daga abinda yahuda wannan suke sufanta da shi suke sufanta shi da shi min albuhuli na daga rowa domin abinda ake kira rowa sai ko ubangiji tabaraka ta'ala ba wani wanda yake yana da haƙƙi a kansa bari shine mai karanci na hakika addaya wal afiya wanda bai wasa ta gama mai bin sa da mai saba masa ba ba yana yi bane dan wata bukata ba dan yana bukatar su musanya masa ba su bashi wani sakamako ba qala ta'ala ubangi tabaraka ta'ala ce gullata idihim annayan su ne aka rike ta daga ayyuka na alheri an fi zil ayrat daga ayyuka na alheri du'a'un alaihi wannan addu'a ce mummuna akai gare su fa huwa fihi yazil du'a'i yazi banu araba ce yana bangaren addu'a fa bisa bai hazil makalati saru ashkiya da sama wannan maganar ne da aka faɗa a hakin suka zama tababbu ai sina masu fidda rai min rahmatullah daga samun rahama Allah fa lam yuwaffaqu li fi khairin ba'da zalika abada ya zama ba a musu gamna ka tarba aikin alheri bayan wannan har abada kungiyar Yahuda gaba daya a ce sun karɓi wani abu na kirki suna gaba ɗayan su ba zai yi ba sai dai ɗaiɗai wasu akan samu ɗaiɗai wasu su karɓa amma dai ba a gaba ɗaya ba to do do an rahmatullah aka kore su daga rahmar Allah fi duniya wa lahira duniya da lahira to bale da bari hannayen ubangiji subhanahu wata'ala masu da tani a bai bashin fudawa ne to a wani minubi ma kalu an nisan da su daga rama saboda maganar nan ta bale da masu da da rana ubangiji a bai bashin fudawa ne mubalagatun fil wasfi bil judi wannan ya samu tsani a wajen kwanta Allah da baiwa wasu niyya da yado ne fara fil kasrati an kawo hannun a matsayin biyu tare ku da cewa Allah subhanahu wata'ala bai kwanci da gaba ba dan gaba sufa ce ta halitta Allah ko laysa kamithlihi shay'un dan a fa'idantar da yawa izgatu ma yabzul sahihu dan matakar abin da mai baiwa zai yi min mali ya diba daga dukiyarsa an yi dibe ne ya zama ya diba da hannu biyu yana bayarwa yanzu kuma yana ciyarwa yanda ya so min tausi'in in ya so ya yalwata Allah ya yalwata mana wata rikin ko ya kuntata Allah ya dauke mana duk wani kunci la tirara alai ba wanda ya sai ya ce da Allah me yasa kai kaza walazina nakthira mimma unzila ilayka min rabbika tubyana wa kufra da sannu abinda aka sauka zuwa gare ka rasulullah na daga qur'ani zai kara wa da yawa daga cikin yahudawa shishigi da kafirci da kuma yin bihi domin duk sanda aka saukar da wani abu kafircewa suke da shi sai ya zama kafircin nasu ya karu wa alqaina bainahumul adawata mun saki gaba tsakanin su da juna wani magana a da kiyayya ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama fa kullu firqatin kowace kungiya minhum daga cikin su to khaliful uhra ta sa da daya kullama auqadu naran duk sanda suka rura wuta lil harbi na yaki lil harbin nabi sallallahu alaihi wasallam dan yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam arba Allah sai Allah ya bice duk sanda yahudawa suka yi nufin su ga bayan musulunci ko musulmi to sai kuma Allah ya bice wannan makircin da suke dan tabbatar da haka ai kullama aradu ai duk sanda suka rufa aka raddam sai Allah ya mai da su da baya da baya wa yas'alu fil ardi fasada ko yahudawa kokari suke su ga sun cika duniya da banna ai musu dina bil ma'asi suna masu banna da sabo eh aka samu masu bayyana cewa ai lalle duk abin da ma ka sa a gaba a kyale ka kai ma in ka sa liwadi in ka sa kai yawo tsirara in ka sa me yi a kyale ka kai a ce za a tsangwame ka to duk wannan aikin yahudawa ne cewa kuma dole sai an yadda da haka in kasa ta ce bata yadda da haka ba a taimakon da ake bata an daina hada kai da ake da ita an daina me yasa za ta tsangwama wa mutane a kyale mutane da yancin su ma wallahu la yubul muslimin Allah alhali Allah subhanahu wataala ba ya san mabannata ba ya san mabannata bi ma'ana annahu yu'ajibu ana nufin cewa ubangiji ya ne musu azaba Allah ya kiyaye mu daga duk wata banna Allah ya kiyaye mu daga dukkan mabannata Allah ya mana maganin dukkan mabannata akwai tambaya cewa na matsayin azumin wanda suke kamar an yi kiran sallah sai suka sha ruwa bayan sun fito waje suka ga mutane suna da kyau bakin suna tsaye wani azumi shi da dare
to ai tambayar ana nufin kamar farkon azumi ba sun tsayawar wata ba ko kuwa a cikin azumin ne sun dauka alfijir bai keto ba suka ci abinci lokacin sha ruwa eh to to an wajen shan ruwa ne an sha sun dauka an sha ruwa kamar an yi kiran sallah suka sha ruwa sai ya bayyana cewa ai rana ba ta riga ta faɗi ba eh ai ko yaushe ne ma dai in haka ta auku matukar dai rana ba ta faɗi ba duk ɗaya ne ko ya rage minti ɗaya ne rana ta faɗi mutum ya sha ruwa ko da akan ya dauka rana ta faɗi ne to hukuncinsa sai ya rama wannan azumin yawa amma in yayi ne wato da kikkiawar zaton haka to shikenan iyakar ramuwa zai rama ne kawai amma wanda ya kuma da ganganci shi kuma ma ba ramuwar haka fara za ta hau kansa to wannan malamar kuma ta sha ruwa sun fi kila wajen da mun ta mm, kan a daga lokacin sabon zuwa ne na sabon gobe na ta karanta aya hamsin mm.
waya ya azumin sun eh wannan idan dai wato ba su haura fitowa alfijir ba wannan ba za a ce ai ba su da azumi ba wannan amma kolin adulu alfajari eh, ya halatta a ce miji da mace zama suna kwance har daidai sanda alfijir yake ketowa eh, ba za a ce ramuwar azumi ya kama su ba azumin su yana nan to cewa aka yi kulu wasu rabu a ta qur'ani hatta falana ba shi ruhunna wata goma ka taɓa lawo da kuma kulu wasu rabu ta ta bayyana da kun haɗu da biyar min haɗu da sodi min alfajar amma in ya zamo har zuwa alfajar ya ke to bayan sa to wannan kuma inda gangan ne ma sai ramuwa da kafari Eh, in kuma ba da sanin haka bane to sai ramuwa to karanta kamar bin bambanci muna azumi a- muna sabon a azumin farko sai muka je kan fara yin asalatu mm.
muka daina cin abinci to shi ma yaya azumin a ba komai yawa inda a salatin an yi ta a farkon lokacin ta ne ba komai ai wa naz'a ma kole yawa yana cikin naz'a ma kole yanda mai mutasar yake fada to wannan kuma wata ya ce ta irin kamar al'ada ta zo mata mm, ba ta tabbatar ba sai ta ci gaba da cin abinci mm, sai bayan ta je ta duba za ta kama bayan ta ga cewa ashe ba al'ada ba ce mm, ai ta yi ganganci yawa abinda yake hakkinta ta duba kafin ta ce za ta ci abincin shi yasa yanzu ta yi abinda yake za a iya cewa ma eh, ko da ta an ce ta wili garibi ne kaga ramuwa dai ta kama ta kenan ala kulli hali yawa ma an ce ta wili ne ba idi sai a ce ramuwa da kafara ta hau kanta eh, tunda wato bata riga ta duba ba hakkinta a ce ta duba ta tabbatar ko menene eh, ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب da a ce jama'ar da aka ba su littafi tun kafin zuwa musulunci amanu a maimakon kin ba da gaskiya da suka da annabi sallallahu alaihi wasallam za su dawo su imani su yadda da annabi su gaskata bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kauli kufra su kiyaye kafirci da za su yi haka da kafarna anhum sayyi'ati da mun kankare musu munanan ayyukansu wato wal adhalnahum jannatin na'im da kuma mun shigar da su aljanna ta ni'ima wato bayanun lihalihim fil ahirati wannan ana bayani ne ga halinsu a lahira fa huwa taraddudun lahum wannan ana kai kawo ne gare su a nuna musu cewa duk da da bannar da suke yi amma ba a riga an yanke hukunci a kansu ba cewa su dinnan lalle yan wuta ne a har yau ana sa ran ana kaunar su dawo su musulunta in ko sun musulunta ai sun zama yan aljanna ko la lam ya ta nuna ko dai su sa shari'a dan wanda aka ce an gama da shi to an yanke masa kauna ko da da alama karkatowa cewa an gama da shi din sai ya hana shi ya karkato din amma in aka ce ai har yau ana sa ran ka gyaru duk bannan mai banna ya zamo in dai akwai dama a nuna masa cewa ana sa ran ya gyaru to wannan din ta ya sa din ya gyaru ya iya jawo cewa ya gyaru din sabanin idan aka nuna masa cewa yau ai an gama da shi kamar kisan nan da ake faɗa ta abu hanifa allah ya ƙara yadda a gare shi an ce abu hanifa yana da wani makoci wanda yake kamar dako yake ko yana aikin takalma to in dare yayi sai ya siyo giya ya zo ya sha ya tatin sai ya ringa waka in ya tafi din yana ara'u ne wa ayyafatan ara'u li yawmi karihatin wasdali sagari mutane sun mai da ni ba komai ba ni ko ai na isa mutum wanda za a nema dan ranar da abin da ba a so ya afku idan ranar da abin da ba a so ya afku a ran nan za a ga irin maganin da zan yi ko ran da ake neman toshe wata kaba to a ran nan kullun dare haka yake abu hanifa ya tashi yana sallah da yake shi abu hanifa an ce sai da ya shekara arba'in sallah asuba da alwalar isha yake shekara sai da ya shekara saba'in bai taɓa sake alwala don sallah asuba ba saboda gaba ɗaya tun daga sallah ishar har asuba ibada ce ake ibada ce ake kuma da rana a yini a fita a ayini ana kasuwanci ana ba da ilimi kuma don daman kasuwar rumfarsa a kasuwa cika take na manyan malamai ana ciniki ana kuma ba da ilimi haka yake to kullum abu hanifa yana jin wannan sai rannan da ya ji shi ba da daddare da safe sai ya tambaya ina makocinmu ta ce aika ne aka yi an kama hashe hajji shi aka kama shi ya ce kai kuɗa komin alfadara ta yawo ya tafi gidan gwamna ya sallama ana cewa abu hanifa ne ya zo sai ce ai maza ya shigo ya shigo yana shiga malam ya kawo ka kai da kake gudunmu sai ya ce ai wani makoci na aka kama na zo a sakan min shi sai gwamnan ya bada umarni nan take cewa duk waɗanda aka kama a wannan daren aje a sake su aje a sake su aka sako su sai wannan makoci na abu hanifa ya dawo sai abu hanifa ya leka ya gaishe shi ya ce to kai duk dare kana cewa an tozarta ka yanzu da aka kama ka dan Allah mun tozarta ka sai ya ce a wallahi baka tozarta ni ba ka kula da haƙƙin makota ka Allah sa kama da alheri in Allah da duk abin da nake ma wannan na daina kaga kula da shi ne yasa ya dawo da abu hanifa ya kyale shi bara ya ji ai a kurkuku da mai raunin tunani wanda hangensa gajere ne sai ce yawa an masa maganinsa ba damun sa yake ba da dare to ai amma an yi maganinsa amma an yi maganinsa an bai fara kullu shayin kare mun yi subhanahu wata'ala ne yadda na baya ma amma da yayi haka aka nuna masa cewa shi dinnan dai dukkan nan ku azaba illam tattabi'u idan ba ku bi shi ba idan ba ku bi shi ba وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين واذكر كثيرا يا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم إذ قال موسى كأنبتا متعننك ولكن أنا موسى يأتي لقومه كمتعننك أشار بذلك إلى أن إذ لا كل ما زفن قدرهم فسول بقوله يسكر والمقصود من ذلك من فاد وانا kawo wannan kisa ta biyu yahudi manufa da haka shine a yi urus ga yahudawa allazina fi zamani sallallahu alaihi wasallam wanda suke za dan cewa ba su imani da shi ba ake nuna manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba faro bane daga gare su annabin su ma da suke tutiya da shi suke tinkawo da cewa su ma ba za su yi ba yasa dan ka umarce su kai ai jagora su ma haka suka yi masa da kuma bayanin yadda suka warware alkawarin a warwarewa fabi a can an faɗa gaba ɗaya fabi ma na ƙarihin misa ƙahum la'annahu ranar kuma ake so a fayyana shi da kaɗan kaɗan to abinda ake nufi ta salla ka yi haƙuri ta salla ya ta salla ko a halin jazuma ne murari in ta da fata ne sai dai za a yi masa jazuma da shafe alifin ne ko lam ya ta salla lam ya ta salla ko kamar lam ya ta sanna ta sanna ya ta sanna lam ya ta sanna shi yasa amri ko yana bin murari ne shi yasa ta salla kai juriya kai haƙuri kai bakin ciki don cewa ba su imani ba da kai ko yadda suke karyata ka man yad'una annahu nabiyyuhum an annahu nabiyyuhum ila lana domin su sun rufin a ƙarshe shi yasa wato ko yaushe yake abin nema ko da mutum ya lalace to amma ai ta dubo hanyar gyaruwarsa ba a dinga dubo hanyar da cewa ai za a sallama shi gaba ɗaya shi ta tasa an gama ba ya je shi zai karata a'a in aka yi haka wata nasara aka ci ai a samu ya dawo ya gyaru shine an yi babban nasara a ce an samu ya dawo ya gyaru shine babban nasara kuma irin wannan qur'ani yake koya mana anan cewa ahlul kitabi din nan ga su ake musu magana da tausasawa cewa da dai za su daure su dawo su yi imani to da sun ga irin abin da Allah zai musu kuma a wata ayar ubangiji subhanahu wata'ala yake fadawa su din nan ahalin kitabi cewa wanda duk a cikin su ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallama za a ninka masa lada ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabab ulaika yutawna ajrahum marratayn za a ninka musu ladan su ma saboda da can sun yi imani da annabin su kuma da Allah ya aiko annabi mu sallallahu alaihi wasallam shi ma sun yi imani da shi shi yasa suna cikin wa'anda aka ce ana ninka wa lada to wala wallahum
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
kuma wannan ne yasa sufaye masu ke ta faɗa yana cikin laduban sufaye cewa kai musamman muridi wanda yake kake ganin kayan riko da hanyar tsofanci to a koyaushe ka zama mai kaskan da kai kada ka taba ganin wani mumuni da za ka ringa ɗauka ai bai kai kamar ikai ba saboda wasan nan gaba ba ta yi arzikin bai kai kamar ikai ba kai kayan riko da tsare-tsare na shari'a amma shi yanzu yana kan bata to amma gobe ba ya gobe za ta zama ta yi a gobe ya fi ka rukon da hanyar ta shari'a shi yasa aka ce duk mummunin da ka gani ka tauka ɗauka cewa kai din nan kafi shi ka bari ka ga ya za ka shiga kabari in ka shiga kabari a halin da ka fi shi to sannan ne fa ka fi shi amma in kafin shiga kabarin ka aka samu sauyi fa na gaba ya koma baya kana takama kai ai yanzu ayyukan banza yake kai ko ga shi kai ne masallaci kai ne makaranta kai ne menene to kuma abin ya sauya fa a ƙarshe shi ne wala tarayan shari shi yake faɗa a ra'iyarsa wala tarayan fil ardi dunaka mu'minan wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri fa inna khitam al amri anka mugayyab wa man kana za sirrin yakhafu min al makari to wa man kana za sirrin yakhafu min al makari duk wanda yake yana da wani asiri yana da wani asiri na Allah tare da shi to za a same shi mai tsananin tsoro ne daga makarullah to wannan wannan da a ce ahalin kitabi din nan a kamun taureta za su tsaya tsaye da attaura wal injila za su tsaya tsaye da injila bil amali bima fihi ma ta fuska tsayawa su aiki da abin da attaura da injila suka kunsa domin yanzu kin imanin da suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa su dinnan ba su aiki da abin da attaura ko injila ta kunsa domin a taura da injila sun kunshi gaskatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa yana fadawa da jama'arsa cewa ba ni ne zan yantar tsakanin ku ba sai wanda yake fara kali bara kali ya zo gare ku shine wanda yake mai kome Allah ya sanya kome a hannunsa wa ake nufi da bara kali manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya zo mai shaidawa akan al'umma wanda shine ainihin ma'anar kalmar bara kali to da a ce sun tsaye da asaura da injila wa ma unzila ilayhim sun tsaye da abinda aka yi aike da shi zuwa gare su minal kutubi daga littattafai min rabbihim daga wajen ubangiji ka kitabi sha'aya kamar littafin sha'aya wa kitabi daniya da littafin daniya wa kitabi armiya da littafin armiya a waɗannan littattafan gaba ɗaya sun kunshi ambatan manzon mu sallallahu alaihi wa sallam shi yasa abin da ake nufi da zai da littattafan nan a ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce ai abinda ake nufi da abinda aka saukar zuwa gare su daga ubangiji qur'ani domin su ahlus sabi din abiban umarni ne da su imani da qur'ani domin su suna daga jumlar al'ummar manzo sallallahu alaihi wa sallama kayu a ce wannan fassarar ita tafi kusa a ita tafi kusa to wama la'akalu da sun yi haka wato abin da aka sauka musu rabbihim daga wajen ubangiji la'akalu da sun ci min fawqihim daga saman su wa min tati arjulihim da kuma kasan wato da sama sai ta zama musu da ruwa yanda suke bukata yanda zai zama amfanin su na cikin haka kasa kuma ta tsiran masu da 'ya'yan itatuwa ko sauran abin da ake nema daga baki ɗayan abin da yake tsorowa irin yadda suke bukata da an yi wa sa'a alaihimul rizqu a yalwata arziki gare su a waya fira arzikin ya kwararo gare su min kulli hajjatin ta ko ina sama da ƙasa ai da an yufira alaihim barakatu samai wal ardi a kwararo musu albarka ta sama da ƙasa za a fahimta daga wannan ayar cewa biyayya ga Allah sababi ne a cikin horewa bawa arziki wanda kuwa sabon Allah sababi ne a cikin damke wato arzikin ka iya cewa wa ma'asihi ya zama kayan rafa ka iya kuma ka ce wa ma'asiyahu kai nasaba tunda adafi ne dai akan sunan anna in anna ta cika da ma'amulanta to ya yi a mata a tafi a dubi lafazi ko a dubi mahalli ko kamar na qur'ani wa azanu min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu akwai qira'a wa rasuluhu ko akwai kuma qira'a wa rasuluhu to dan ma a iya cewa ma'asiyahu saban Allah sababu sababi ne fi kabrihi a danke arziki wanda dai yake saban Allah to karshen ta a danke arziki daga gare shi in ko ya ga an buɗa masa to wannan yawa kansa kuka dan istidraji ake nufin ai masa in ya zamo yana saban Allah amma kuma tare da haka ana buɗa masa arziki to wannan fa istidraji ne istidraji ake so ai masa qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala yace wanda ya saba wa Allah Allah ya sanya masa mafita wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah wanda duk ya ji tsoron Allah ya tsaya yin biyayya ga duk abin da Allah ya umarce shi da shi yana zuwa da duk abin da Allah ya umarce shi zahiran wa batinan yana barin kuma duk abin da Allah ya yi hannunsa daga gare shi zahiran wa batinan to ya ji Allah kuma da Allah ya sanya masa mafita a kowane hali duk irin yadda abu ya rikice ko duk irin yadda kunci ya zo to wanda yake mai tsoron Allah ba makawa Allah ya alkawarin sai ya bashi mafita wa yarzuquhu ya azurta shi min haythu la ta inda bai tsambata ba ubangiji kuma ya faɗa a wata ayar wanda ya za yi aiki kyakkyawa namiji ne ko mace kana alhali yana mummuni to wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi nan rayuwar duniya ba zai gamu da tashin hankali ba Allah zai masa maganin wannan in ma ya ga tashin hankalin na zo masa to dan ɗayan biyu ko dai ya yi wani kuskure ne Allah yake so ya kankare masa wannan domin ya koma gare shi lami lafiya ko kuma dan ana so a ɗaukaka matsayinsa ne akwai wani matsayi da Allah yake son ya kai amma zama matsayin nan ba zai samu kaiwa ba sai idan ya gamu da wasu musibu a rayuwar duniya to wannan sai ya kansa a kaddara masa musibu a irin wannan ne ake faɗa a wani hadisi cewa a ranar lahira in Allah ya tashi bayi wayanda suka fama da musibu a duniya daga wayanda suke mummune in aka ba su matsayin aka nuna musu matsayin da suke da shi a lahira sai waɗanda su a rayuwarsu ta duniya ba su yi fama da irin wannan bala'o'in ba su ringa cewa ya ubangiji me ya hana mu ma a ce an mana gata an haɗa mu da irin wannan bala'o'in yadda matsayin su ya kai mu ma a ce matsayin mu ya kai zai su ringa burin ina ma a ce su ma sun gamu da irin wannan shi yasa idan wato wanda yake tafiya daidai ya ga rayuwarsa kuma tana ƙara kunci gare shi to mai sani dan ana nufin wani babban alheri ne gare shi ko dai kankarin laifin ko ɗaukaka matsayinsa ya sa inda an tafi daidai to ai lalle ana tare da babban amfani sannafu hatun zahirun lazim sannafu hatun lazimun fa in zahar fawa wa illa faramiru nistata to kamar ka tara kamar alaihi masa'ibu ta imma ne raf'il qadari aw raf'i hadwati wanda duk musibu suka zo a jere a kansa gashi yana tafiya a tsari to ko dai dan a ɗaukaka ko dai dan a shafe laifi ne ko dan a ɗaukaka darajarsa minhum ummatu to wa qala alayhi salatu wassalam manzo alayhi salatu wassalam yake cewa in ka ga ke kasa kaga ana wa alhujinka daga rauni alhujinka ne ka sani cewa abin da ya jawo wannan kayi magana ne ka buɗe bakin kayi magana wadda ba ruwan kaɗaita ya rubutun ya buɗe baki ma yi magana magana da ba ruwansa da ita haka kawai ya aure ya fa yake shi ko ya faɗa sai ya faɗi ra'ayinsa a kai ko sai ya faɗi ra'ayi ne gaskiya ra'ayi mara gaskiya alamu shi ba amfani da shi ba komai ba aka kawai wani da wahal da kansa ta yi wannan yana bayar da cewa ba ya wayi gari zuciyarsa ta zo da shi inda ya dace a cewa tsoron Allah haka fi kusa ne ko kuma ya wayi gari an fitinta ba a cikin ba ko kuma ya wayi gari fitinta ba daidai ba ko dai kasala ko kuma ma wata rashin lafiya ta same shi shi yasa shawar gurin bawa ya kiyaye bakinsa ya kiyaye bakinsa tun anan duniya yawan tasiri ko yana jawo bawa kamin ba dole abinci dole sannan kuma a lahira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wa hal yakun nasa fil nari ala manasirin illa asaidu alkinatu yana ne illa akwai al'umma jama'a akwai jama'a cikin ɗalin babu na mutum ba wanda take mai daidaita ta nan da tana aiki da littafi tana aiki da abin da aka kautar zuwa gare ta wannan amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda suka imani da manzon sallallahu alaihi wasallam ta Abdullah bin Salam ya ba mu salamu wa ashabi da jama'arsa wanda suka bi shi suka musulmi ba lokaci irin ne amma mafi yawa a cikin alin kitab mafi yawa a alin kitab ta nisa ma ya amalu na abin da suke aikatawa ya dogana ita wannan matan tamimi ce wanda haka wasu malaman suka zaɓa shi ne ma'abu malik ya ya zaɓa ko wasu ko suka ce a fa'ili ne wanda ibn malik ya ce cewa wa ma min mayyizu wa qila fa'ilu fi nahwi mithla ma yaqulu al-fa'il to shi da annabi muka so ne shan gulam ibn sayyid ya zaɓi cewa tamizin ne shi yasa ma bai kawo ma maganar a ce fa'ilin ba ya sa nan zafin sa na hagu ya ba su da zafin ilmi malik a aikin salwani mana dole ku kyau a haka ta da mai aikin salwani ne mai tara ya ayyuka rasul أبناء رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ya ayyuka rasul an ce sai zai saukata inda yin abuwa ta yi yau ta daga mujahidi ya ce wato yayin da ya ayyuka rasul ballin na ibi da lokacin da duka ta sauka ya wannan manzo ta isar da baki don abin da aka yi auke da su zuwa gare ka da dogon ubangiji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake ya ubangiji ya zan iya isar wannan ya su ni kaɗai ba wani mai ce da samu har da samu gaba ɗaya za su samu a kai ba sai aka saukar da cewa wa illam taf'al wa ma ballagata risalati wani da yake ya rasulu ya wannan maudu ballu ta isar da jami'a ba ki ta na ubula ilaika abin da aka saukar zuwa gare ka wala ta kun sha kada ka koyi wala kawfan an tulala ina karo don tsoron kada a same ka da abinci وعلمت كم انما اوحي الى رسول الله ان لا يا رسول الله من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا تسجد اكو na farko abin da aka umarci yanzu sallallahu alaihi wasallam da isar da shi shi ne qur'ani da hukunce hukunce wanda yake saura kawai da halitta umuman gaba daya da a ce koyewa na yi wa a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wato ayoyin da suka zo da rarauta gare shi wadda ta zo gare shi daga wajen Allah kamar ayar abasa wata walla ayyuwa abu la'amma ayyuwa kalla innaha tasjira da ayar ba ta nabi ne ya kuma lahu asala ta usula bila da kula ta nuna lau ta naka lamasaku shi ne da tsawa tabbata da abu lahabin ko kuma ka zo kulwa ayyuhal kafirun ko kun kuwa Allahu ahad wanda aka ce masa kulkun aka yi ce kulkun ba ce a yi Allahu ahadin ba ko kun a wuzi rabin falaki ko kun a wuzi rabin nasu idan ku da kansa ya so ba ga manzon Allah da cikar isarwarsa to ya ya isar cikakkiyar isarwa inda ubangiji ya saukar da yake kafin wafatinsa اليوم أكملت لكم دينكم أيوة ما تفع الدين ku gare ku ya zo a hadisi cewa mun dama ya ce ga mala'ika guda ilo yayin da mala'ika guda ilo ya zo don karɓar ransa ka karɓa ya isa da duk abin da aka ce isa abin da ku aka ga tun zo da ɗaya shi wanda ya koya shi ne isa da ko da harafi da aka ce shi ne ba ke dai a tsirrai yadda ku ba ce da al'umma abin da ku aka zaɓi ke dangane da isa da shi ko koya shi da ya koye wani a ciki ya isar da sashen yanzu a tsoron da yake ta yi al'umma su iya ɗauka ko a iya samu a cikin al'umma wanda za su iya ɗauka wanda ne musa ya zo a hadisi daga abu hulaira ya ce masoyina ya ba ni ƙirgani biyu na ilimi ko ɗaya suna ta bayyana muku amma ɗaya da a ce zan bayyana muku da an yanke ni ƙogarin nan nawa da an yanke ni ƙogarin nan nawa malamai suke gane cewa yana daga irin wannan wanda aka bai manzon Allah zafi a kan isarwa abin da ya faru lokacin wa fata da yake ku zo rubuta muku takarda yadda na cika da wannan takarda ko da wannan littafin ba za su tafi ba har abada to sabai a kan shawarwari wasu ce a zo wasu ce ka a kawo ce sai da amara ce da za a kula lalu sallama rashin lafiya ya kudanta da zai kyale shi ya huta har kuma ta da ya ta ta kalla ya ta san mana kuma ban da ba ko shi yake ganin ina ba sai an kawo auren mota yanzu ce albani yake kullum bani yake ko kullum bani yake na ala ana kula kula sai wa bani yan huta a babban rashi da aka yi ko babban musiba da aka yi shi ne ne da ne manzo sallallahu alaihi wasallama ba da ne rubuta wannan ba ina ma a ce ya rubuta a sai ya mai da shi yake san banta a rubuta to wannan a ƙarshe da zala ya ce tashi ku tashi daga gare ni la da kuma da bin hatta dago ba daidai bane a ce za a yi jayayya a gaban annabi to wannan yana cikin abin da aka ba da zaɓi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya fitar da shi ko ya bar isarwa shi yasa masu wani kama cewa sayyidina ali an sayyidina umar anan da yace a galib ko ya yi wani abu ne ba daidai ba to karatun su ne bai kai ba karatun su ne bai kai ba ba karatun su ya kai da kai gane cewa aikin a baya sai da na'urar ya kawo irin wannan shawara kuma manzon Allah ya karba dan da ake lami lafiya sai da na'urar ya kawo irin wannan shawara a akwai canja sai da na'urar a amfani manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba Abu Hurairah ta kalmarta ake ka kowa duk wanda ka game da shi kai masa albishir da cewa duk wanda ya mutu kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba maka wace ya shiga aljanna amma abu huraira ya fito ko ya zamo sayyidina umar ya tare shi yana karke da manzon Allah amma yana fike da takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kira cewa duk wanda ya ce ya mutu yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba maka wace shiga aljanna sai da umar ya bige shi a kirji ya ce kan waya sa ta ya su kuke shi suka dawo ya ce manzo Allah ce ni ko ba hawo ta aka ko ba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na umar ya manzo Allah ya ce ta ta ta ta ta rasulullah sai kace abu hurairah ya fita duk wanda ya gani ya faɗa masa cewa duk wanda ya rike na sai da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba mu tafi shiga aljanna yake ni ne yake rasulullah ki gane mutane ki aiki in aka faɗa miki wannan magana ni ke ka faruwa ko ko a ringa takama da cewa ya ce la ilaha illallah amma mu da rasulullah sai manzo Allah ya ce da abu sai ko aka zartar da shi kuma a ƙarshe ya zama bibi babba da musulunci bibi babba da musulmi har aka farkar da inna fata na laka fata mubina inna fata na laka fata mubina to وإن لم تفعل ولا ولا تقتل شيئا تكفر ولا أبو خوف أن تنال بمثلين sai tsoron ko za a same ka da abin ku wai nan da ba in ba kai haka ba kuwa in ko ba kai sakin nan ba ai nan ta mutu gari a bayan hujjar ne ka aka kai da baki dai abin da aka kautar ba gare ka kama ballagta in dai wanda yake an yi umarce ka ne da isar da shi lalle lalle ko kama ballagta risalata baka isar da aikin da ya baka ba min ifradi akwai kira'ar risalata wal jam'i akwai kira'ar risalati wal la'an kitmana ba'ala ba'aliha domin boye wani abu a cikin kitmana kulliha kamar boye baki ɗayan ta ne kamar boye baki ɗayan ta ne wa hasil jawabi hasil jawabi annan ma'ana abin da ake nufi wa yin tarak tashayar idan ka bar wani abu min ma kuma ka bisa miji daga abin da aka umarce ka cewa lalle lalle ka isar da shi ko da harafi ɗaya ne to ka baka ba duka ne mallakatahu gaira mu'taddin bihi abin da kai sabbi zai zama ba za a lissafa da shi ba domin koyi wani abu a cikin qur'ani kamar koyi duka ne kamar yadda koyi wani abu a ilimi kamar an koyi duka ne shi yasa kan wani Allah ya gwada masa ilimi amma ya ringa ɗauka ga wanda zai faɗa ai wannan yin an faɗe shi shine mai faɗuwa wajen mutane wannan ko in an faɗa mutane hankalin su na tashi ko wasu za su ga kamar da su ake ya to in yi haka ya sani ko da a kashi dari ya isar da kashi casa'in da tara kashi ɗaya ne yake wannan lafiyar yake wannan lallafiyar kan ya isar to bai isar da duka ba bai isar da duka ba shi yasa a tsaya a faɗi gaskiya duk dacin ta ilin haka wani kana mura a faɗi gaskiya duk dacin ta shi ne an faɗi gaskiya amma ya zama ana kungiya kungiya wani abin na gaskiya an san a faɗa ai mutane sun faɗa za su rinka ɗaga murya suna suna abin da sun ji daɗi wani abin kuwa ba za a faɗa ba don mutane ba san yau suke ba to ba gaskiyar ake faɗa ba ba gaskiyar ake faɗa ba to wallahu ya asibita ubangiji shi ne mai kare ka minan nasi daga mutane an ya faguta Allah zai kiyaye ka yawwa min ka bani ka kamar da tarbi wannan yana daga isar cikar umarnin da aka yi mai da isarwa zai kare ka an ya fasile ka daga cikin kashe ka da kuma kila wannan yana kokarin ya ture abin da aka faɗa ne inna hukarin yin shi a mazala sallallahu alaihi wasallam ai akwai sanda aka cutar da shi a shakkar izai mafi zai zai cutar ba yanzu sai da fita wajen bani kuraiza zai kyau su ga addini suke ki karɓa a ƙarshe da suka tuna wawaye su nan suka taho manzala ya fito suka fito suna jefansa har ya zamo ƙafafunsa dukkan jin saboda jefan nan da ake masa lura aikin nabiyya min ba aka fita ita ba na min hukmi min hukma'u ya sani da tahayyar ne ijiyin min Allah ta kana hatiya rahul irba'u kun ta sha hatta a zama na halki yilman wata ballata an yi umman sana'u kana yarda an yi zarata zai illa rumi ne na adi zaidin tudawo da a ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya same shi dan da ya dawo daga dawuka inda aka rinda jifan ta har ya zamo ya fafin sa sai jini ne ke ta farara ya zamo ce fararen sa ne zai da yake ta kokarin mata da ta kwankwanin daga gare shi to da ka ga wannan da ka ga wanda yake a halitta gaba daya ba ne hakuri kamar ta domin ko sai da aka zo aka ba shi zafi a wannan halin cewa in yana so a kada zuwa wajen yake gaba daya a rusa a kan kafiran ne yana ce a a kyale su jawo a cikin su a ko a gurin ya su a faru wanda zai imani ba ka ga wannan ba ka yi dole ina ma a ce Allah ya halaka mutane na gaba daya a ce manzon sa ke yin halitta amma wannan ya same shi ai da ka yi dole cewa a halaka duk halitta wata balle ta ayyukan ummar sana'u da yin wannan ai ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ko a yakin Uhud da aka karya haƙorinsa to aka ce abinda ake nufi ubangiji zai kare shi ta ajaba shi ne kasu ne bada amsa da annan murada ko abinda ake nufi al-isbatu min al-qatil to za a kare shi daga a ce kafiro su maka aika aika mummunan aiki kama fi ma'ana da abin da ke cikin wannan ma'ana ne kullu ma yu'addidu an yutarlida daga dukkan abin da ba zai ba shi damar isar da aike ba wa haka za kullu nabiyin kullu da kuma tafi aka ce annabi da aka umarce shi da yaji da annabi da aka ba shi izini aka rufe izini ya ki kafirai to shi ma abin karewa ne daga ce kafirai sun kashe shi amma waɗanda ba a umarce su da yakin kafirai da ta irin waɗannan ne ake samun fita a gare su daga kafirai ya kasu muhimmin lambi'a a da gaira ما قالوا وقتله من الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فكمان وانا كسر da ya ya arku da annabawa ya tafi nuna nabi ina da ya lafiya tafi nuna nabi da ya zama ya muruna mun tafi nuna nasu irin wannan suka lafiya da rufe yan ba umarcin su ne da ya ba shi ne ce ma wani da abin da yake ya zo minan katili daga in katili ba an biya daga kashe sashen annabawa a nan da kuma mamuri na bin kusa sai da wannan annabawan abin da ya ta haka fara da samu suka kashe su yan ba umarci annabawan nan da yakin kafirai ba wa kana yudrasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da can akan yi gadin sa hatta ana zanat har wannan aya ta sauka wallahu ya asruka minan nas an Aisha ta an gaba da Aisha radiyallahu anha Allah ya kare ta gare ta kana tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa bacci ta farkon zuwan sa Madina fi makadamihi madinata farkon zuwan sa Madina makadami ta yin masari ne mini ba takuri ba ne hakuri ne yasa gora yana kalla ko ya rubuta takuri makadami ta yin madina ta masari ne mini wato kuma ya aiki kamar aikin masarin na hakika yana kauci makolin sa shi ne madinata lailatan wani dare ya ce ina ma a ce za a samu wani mutum na kirki daga asahabai na ya gadi na a wannan daren ya ce mai ruwa ya ce ko ba aisha ta ce ka bai da mana ka zalika ɗana ta ya fi kyau a wajen yana cikin wannan halin hashashe ta tula muka ji motsi da makami sai ban za a ce wane ne wannan sai ya ce sa'adu na biyu wa ne maza na sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sa'adu me ya kawo ka sa'adu da tsakar dare haka ya ce ina ta tsoro ne kan wani ya ce zai zo wani barna ga mai gursar na musulman shi yasa nake ba za ku zo a zo a harko shi yasa na zo ina gadin mai gursar na musulman ina na sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a sannan ya koma ga baccinsa ya a wata riwaya wanda suka zo din ba mutum ɗaya ba ne akwai sadu na wuce fito ne mai mani suka ce mun zo ne don mai gadin ta rasulallah وباء حسب أذل الله من له منع عند سيد سيد إبراهيم المكاني في فداء جوهرة التوحيد شافي وين شريعة المنزول صلى الله عليه وسلم يبي wata shari'a wannan magana ce da yake ta abu lalle lalle ba wata shari'a da za a yi aiki da ita bayan zuwan qur'ani yanzu musulmi ce za ka ringa are are to bacewa ne daga shari'ar da Allah ya dora su a kuskure ne babba suke yi amma qur'ani ya wadatar musu ba abin da babu a qur'ani wanda yake tafiya da gaba ɗaya ne na fa na are are eh ne na fa na are are to wa ma unzila ilaykum sai kun tsaye da baki ɗayan abin da aka saukar gare ku ne rabbikun daga wajen ubangiji ya an ta mana ne na ku tsaya kun aiki da abin da yake cikin sa qur'ani nan ba wai sai da shi bane dan kawai a karanta karanta qur'ani abu ne lalle wajibi mai ne mushi abu da jami'u radiyallahu ta'ala ne yake faɗa cewa ai karancin abin da ake bukata musulmi a ce ya karanta a kullum na qur'ani bi bi bi akalla ba zai qaribin ko qari al-qur'ani himani to akalla a wata ai sauka amma karanta qur'anin nan ba shi ne muhimmin abu ba babban muhimmin abu yin aiki da shi a tsaya a yi aiki da abin da qur'ani yake faɗa ne akwai waɗanda yake aka ba da labari daga gare su a hadisin ingantacce yana yi ne na karatun qur'ani idan ka ji karatun sa karatun su duk irin wanda ka iya karatun qur'ani sai ka da kanka amma aka ce la dawo da tarajiyar qur'ani nan dai bai kautare karantar mansu sun iya karantawar amma aikin da shi ba ya samuwa shi ne ko ku sa ku aiki da abin da yake ciki wani ne imani biyu wani ne wani imani biyu ku ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da yake cikin abin da aka saukar gare ku wannan zidan na kafiran min wallahi da sannu ma unzila ilayka abin da aka saukar zuwa gare ka da duka da gaskiya ubangijin ka zidan da zai kara wa kafiran min yawa daga cikin su abin da aka saukar gare ka min qur'ani daga qur'ani ku ne zai kara musu shi ka ulama'i kamar malamansu da ru'asa'i da shugabanninsu sai dawa malamai sun suka ɓace to ba wanda ake jayayya da shi nan wanda koyaushe aka kawo gaskiya ya kowa girman kai irin malami in ya ɓace saboda a kullum kokari yake sai ya gaba da kai da gani yake matsayin sa ake so a wuce wani malami ya ake yake so gani gani yake gaskiya ta zo ne ba dan komai ba dan ta rusa matsayin ya ana rusa ya za a tsara za a kawo wata magana hakki wanda yake malami in dai malami ne na hakika malami ne na Allah to da zarar ya ji gaskiya ya bi ta da yaron ya ji gaskiya ya bi ta ita gaskiya ita ce a babbe ba ita ce take bin wani ba gaskiya ita ce dole a bi ya samu ne ya ce da aka faɗa sun sa manya guda biyu shi kansa duk abin da zai zo da shi gaskiya ne yin mutum ba zai taɓa zuwa da abin da ba gaskiya ba ba zai taɓa ya zo da abin da ba gaskiya ba shi kuma duk inda aka zo masa da gaskiya to karfata yake hannu daidai in ya tabbata gaskiya wanda ku ja a gaskiya ya tabbata bihi ula'ika humul muttaquna lahum ma yasha'una illa rabbihim to amma su waɗannan malaman nasu ce zama saboda sunan gaskiya ana ƙara saukar da ƙur'ani suna ƙara jayayya suna ƙara shishigi suna ƙara kafirci wani asa'in kamar shugabannin su ba man dalilin bin amma ya kaɗan a cikin kitab na musulami kamar na musulami a cikin yahudawa wanda za shi ko da za shi sarkin habashi a cikin nasara wa a rabi ma da ire-iren su faɗar za da yawon ƙur'ani ki da irin yawan ƙur'ani ya ƙara musu shirya su zai zama kullum ana sai kada qur'ani suna ƙara shiriya inda kuma da mai haka cikin mummune take mummune ko yaushe yana ƙara jin qur'ani ko yana ƙara karanta qur'ani ko yana ƙara shiriya ya nuna qur'ani nan ya ƙara masa haske wala ta fa kada ka ce za ka yi bakin ciki ya rasulullahi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala alqawmi kafirin saboda mutane wanda suka kafirai la ta zai kake bakin ciki akan su a cikin ibanu awwalan ilayhi da farko aka ce na kunzila ilaykum ya nan mamuruna wuce ba a gida ba domin su duka abubuwan umarta ne da su bar abin da ke cikin qur'ani ko malamai suke cewa ai da mun mutum ba zai iya rike da qur'ani ba a zai ne rikon sai ya dauka cewa qur'anin nan ba kamar domin shi kadai aka saukar da shi kaka dauka wai an saukar ne gare ku ku da yawa wanda ta yi ku da yawa in masa ta waye ko kun biya masa ba ko ba ka aiki da wani abu to ai kai ma ka shiga cikin yamma a ka dauka kamar domin ka kai kadai ba Allah sai ka da qur'ani nan shi yasa kai ne abin tambaya da ka sa da abin da yake cikin qur'ani ko da ka tsaya da shi ba domin a gobe alkiyama da kai da qur'ani ne kadai za ka tsaya a gaban Allah qur'ani ya kance ka ko ya daure ka alqur'ani aiki da su ba da shi ba to wannan cewa ba su aiki sauran mutane ma ba su aiki da shi ba ba abin da zai faru walan yanfa akum al-yawma in zalamtum annakum fil azabi mushtarikun eh dan kun tashi da cikin wannan masu ayyukan laifi ai ba wata jira wace kawai a nan duniya in ka aika sha in ka yi a nan duniya kun da wasu da yawa kun yi ta kun da sai kan sanda daya kun yi ce ya tsaye da ku ya rasa yadda zai sai dai koma waje daya ya tsira muku ido ko ku amma lamarin Allah ba haka bane ko ku ne ne kuka saba masa zai kama gaba daya ku kuma ya tashi muku azaba ba wanda zai dauka ma akwai wani tare da shi eh ya wala ya Allah wa rasuluhu ya ta'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan khalidan ya dai da wani a cikin gani yake shi kadai ne ma a cikin wuta ba wani khalidan fiha to fala shi yasa ko annabi a can sai aka faɗa ma unzila ilaykum min rabbikum wani siban inzali ko wani siban inzali sani ilaykum amma a bada ta biyu sai aka dangana saukarwa ga manzon Allah ma unzila ilayka me yasa haka لأنه منزل إلي عجيبا لمن أن تتشين ومنزل الله صلى الله عليه وسلم عجيبا أن تتشين ومنزل عجيبا فأسيه نسوة الإنزال إليهم بإتبار أنهم مأمورين بالعمل به يا أيها أدودا نسوكا وجلوكي فكون بنتي وأسودكم أنا أمرت سوسيداء في أيكي بقرآن إلي ذلك ما أدودا نسوكا وجلوكي الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يبلغه da ita nan da cewa shi manzon Allah shi ne mai isar da Qur'ani Qur'anin nan daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka karbe shi sai kuma sahabbai suka karba daga gare shi ya ta tawowa har ya zo zuwa gare mu a shi yasa kake da bincike muka mutanen da suka kafirai illani ne ne duka dan ba su imani ba da kai aina tatanna bihi ai karka damu da lamarin su karka damu da lamarin su Allah bai isan ma su haka nan duk wanda yake mummuni don ka tsaya aiki da shirya ka tsaya aiki da abin da qur'ani ya ya kunsa don wasu suna kallon ka a wani matsayin wanda a kansa bai waye ba kansa bai waye ba an yi abin da aka faɗa tun ko abin da aka sauka tun shekara dubu da ɗari da ɗaya shi ya kama duk ci gaban da aka samu duk ci gaban ka kada mu ka gane su da ci gaban su ci gaba ne mai matsar da su gaba ki zuwa wuta yake riko da shirya taka da ake ganin riko da ita gida wannan ci ka tsaya a kanta sai gane da wannan ne za ka tsira to Allah ba mu tsira Allah bai da mu tsira Allah ta dan sallallahu alaihi wasallam ana cewa maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce wakaci insha bayan magarba da awa daya bayan da magana tabbatacciya ce shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa kuma malamai da yawa ke daukan cewa wannan sa'ar wato ana nufin daga gaba magarba daga gaba magarba to akalla a samu awa daya kafin a ce za a yi isha malamai sadi sun gamu cewa a koyaushe kamar ana bayan da za a yi a ce isha ta yi alhali ba a samu girga 27 ba daga magana wanda kowace girga din nan kuwa minti hudu ne minti hudu sau 27 nawa kenan awa daya da minti takwas ko yau to akalla daga sanda aka ce magarba lokacin magarba ya shiga kafin a ce lokacin isha ya yi akalla a samu awa daya da minti takwas wannan shi ne karancin ta yi kuma ya zama ma ya ɗan ƙara gaba kaɗan amma dai baya baya da wannan cewa dai da ashirin da bakwai ɗin nan lalle a inda kuke a matsayin mutu daga biyu zuwa goyon shafaki karancin a samu daraja ashirin da bakwai wanda shi ne awa ɗaya da minti takwas inda duk darajar awa a minti hudu ne to wato cewa yana da bayani akan mutane wasu sukan zo da ai jirgin sarwa ita ce daidai yawa na mana sallallahu alaihi wasallam cewa ma yi in ba dan matan ya mata mata al'umma ba cewa yi cewa zai a bari sai dare ya raba sannan a tashi a yi sha da amma kare da kai mata wa al'umma ne ta ne su su ringa yi a farko ai da inna huna waqafu ala la an ashuka ala ummati inna huna waqafu ala la an ashuka ala ummati sai ta tabbata ka'ida daidai bane a kai na daga malamai wanda suka ce gaba daya a ce wani abu daga gabar wani a sa a wani ba daidai bane kuma magana a ce an yi ta fuskar siyarwa yadda gaba daya gabar mutum duk abin da yake nasa ajiya ce ta Allah ya bashi ba inda kuma aka yi magana cewa ya siyar an ce ya sai da aikin sa ne ya motsa jikin sa ya aiki ya sai da abin da ya samu daga wannan aiki amma ba sai da gaba ba gaba da take ajiya ce ta Allah amma in taimako ne ke shi ne akwai malaman da suke ganin ai akwai rusa a cikin
da yake wa Allah ko soyayya da Allah yake masa eh shi yasa ai ba da aka ce tawassuli ko gudu ko aka tawassuli sai dai da aiki ba ba sai mun aikin ka ba ba sai mun aikin ka ba wala da hada Allah mai ya tsallaka da yake sa'ili na alaika eh da ba ya ba kenan shi ne wallahi
والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا حقيقة وأنهم يسكنون إيماني ويسكنون منه فلا خوف عليهم wannan ba tsoro gare su nuna ne ba da tsoro a mafi shi ya sa abin sai da hanyar tsira daga duk abin da ake faɗa na tashin hankali da rigingimin lahira shi ne a tsaya a rike imani a rike ayyuka na imani wannan jina hagu wanda sai yahudawa kuwa wanda da sai yahudawa wato ya wanda yake ina fi ne yadda shi ya tafi a kai yadda shi muka su ya tafi a kai wanda yahudu shi ne yahudawa muka nan wannan mutane ne والسابعون أفضل السابعة فرقة منه جماعة daga cikin daga cikin Yahudawa والنصارى حسن النصارى ويسلم أنا يبدل من المبتدع daga مبتدع تماما منه wanda ya bada cikin Allah da Allah don ya yi iman da babu lahira wa bi saliha ya tsaya kuma yin aiki da kirki to fala hafu alai ba tsoro a kan ba shi yasa wato shi yana ganin cewa والذين هادوا مبتدئ يسابقون أبتي أكم مبتدئ والنصارى ما أدري أكم مبتدئ سمع أكم المدني دقى